الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallacin na masu da da'awaci wal irshad a nan anguwa ta site difte a birnin niamey domin ci gaba da karatu littafin da muka saba karantawa a kowace rana ta juma'a shine littafin bulugul maram muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a satin da ya wuce na yi alkawarin cewa insha Allah in muka zo a yau kahin mu shiga sabon karatu za mu ɗan tsakuro bayani akan abubuwan da za su taimaka wa mutum a wajen natsuwa a cikin sallah yan uwa wannan bayanin da za mu yi bayani ne mai tsada sosai wanda ya stahiku an yudfa a kabla an yusrada ma'ana ya kamata a ce kun biya ne kamin in gaya muku shi an gane da kyau ko na saboda abu ne wanda ya ta'allaka da sallarka idan aka ce kuma abin da ya ta'allaka da sallarka ma'ana ya ta'allaka da lahirarka gaba ɗai domin as-salatu hiya najah ita ce komai a addinin mutum kamar yadda hadisi manzo Allah yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a duba daga cikin ayyukan mutum shine sallah a da farko musan da cewa ita natsuwa a cikin sallah ita ce sallar gaba ɗaya kamar yadda malumai suke cewa alhushu'u lubbus salati wa samaratuhu shi natsuwa a cikin sallah shine gaba ɗayan sallan kuma shine riba ta sallah ya zo a hadisi ingatacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha bawa daidai gwalgwadon ladarsa daidai gwalgwadon ladar sallarsa daidai gwalgwadon natsuwar da ya a cikin sallarsa sai ke cewa mutum yakan iya yi sallah sai ya kasance baya da sakamako a cikin sallar nan sai dai ɗaya cikin shidda wani ɗaya cikin goma kai akwai ma wanda zai yin sallar baya da lada ko guda amma kuma sallar ta yi ya shidda nauyinsa amma baya da lada kenan sai nuna muna matsayin mai ke da suna natsuwa a cikin sallah khushu'i a cikin sallah idan muka lura Allah subhanahu wata'ala mai ke cewa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku ji da karshe da Allah ya ce ku kiyaye sallah sai ya ce idan kuma za ku yi sallar ku tsaya a gaban Allah kuna masu natsuwa sai nuna mana muhimmancin wannan da Allah ya tashi sifanta mutanen kirki me yake cewa qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim ish khashi'un mumunai sun rabauta su ne waɗanda suke natsuwa a cikin sallarsu kenan natsuwa a cikin sallah abu ne mai tsada wanda ya kamata a ce kowanne daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya ga ya same sa a cikin sallarsa kun san shaidan a da yaushe yana ƙoƙarin ɓata abun da yake mahi mahimmanci a cikin addinin mutum ne shi yasa malamai da suke zano hanyoyin da shaidan yake bi ya batar da mutane suka ce abu na farko mafi girman abun da shaidan yake so shine ka faɗa a cikin shirka idan kake fadawa a cikin shirka kakin shirka to kokarin sa shine ya lalata maka me ya lalata maka ibada kamin wannan so yake hana ka ibadar idan kake sai kokari ibadar kayi ta amma ya zamanto bata amfane ka ba to daga ciki shine shedan sai ya hudda wasu shedannu na musamman wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce muna hinzabu sunan su hinzabu aikin su kenan lalata sallar mutum aikin su kenan su sama mutum wasu wasi a cikin sallar sa wannan shi na mana mahimmancin natsuwa a cikin sallah abu ne mai wahala mutum ya kula da natsuwarsa a cikin sallah to anan ne za mu ɗan kawo su daga cikin hanyoyin da za su taimaka ma mutum wajen natsuwa a cikin sallarsa abubuwa guda biyar ne wanda al'imam ali bassam ya kawo su a cikin littafinsa na taudihul ahkam fi sharhi bulugul maram ya kawo su abubuwa guda biyar zuwa shidda na harko yake cewa daga cikin abubuwan da suke taimaka mutu wajen natsuwa shine al-isti'adatu billahi minash shaitanir rajim kula da yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi kula da fadin wannan a cikin sallah kamin ka fara sallah domin so da muna manta da wannan akwai wanda ma bismillah ma manta yake da ita to kun gani a sunna sai ka fara da a'udhu billah dan ka fara kore shaydanin to wataran rishin kula da wannan yana jawo shaydankin ya hikarhin mu a cikin sallah lazimtar wannan a'udhu billahi kamin a fara sallah kamin a fara karatu na sallah nabi shine ke cewa tadabburul qira'ati fi salati wa anwa'i dhikri fiha mutun yayi kokarin tunanin tadabburin karatun da yake a cikin sallah me ake nufi da tadabburi shine ayoyin kana karanta su kana bin fassarar su addu'o'in da kake karantawa kana karanta su kana bin fassarar su amma sai dai asaf ba kowa yake da wannan damar ba sai wanda ya san me sai wanda ya san ma'anar me ma'anan ayoyin wannan shi zai nuna mana mahimmancin koyon larabci an gane da kyau ko insha Allah muhadara tana nan tahi ahmiyatu ta'allumil lughal arabiyya mahimmancin koyon larabci insha Allah zamu ga yato malamai da zasu muna wannan muhadarar da akwai daitar da ku akan ku tashi ku koyi larabci an gane da kyau ko ba baban da muke bane a takaice dai tunani akan ayoyin da kake karatu da kuma addu'o'in da kake yi ka san bin fassararsu an gane da kyau ko alhamdulillahi rabbil alamin godiya ga Allah ubangijin tahalikai kana bi a cikin ma'anansu idan ba kai ke karantawa ba liman ke karanta to liman na karanta kana bin fassara na gaba yake cewa istihdaru azamatullahi ta'ala ma'ana shine ka kawo a cikin kanka cewa manzon Allah ya ce almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinka da ubangijinsa kenan ka sa a cikin kanka lokacin da zaka sallan nan waye ka zo gaidawa inji Hausawa Allah haka tsoyi suke ce muna bari mu tashi mu je mu gaida Allah lokacin muna sai mu ce Allah kuke gaidawa to mu ma a nuna mana mu je mu gaido shi ashe me suke nihi sallah suke nihi kuma sun yi gaskiya domin manzo Allah ya ce mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa an gane da kyau ko kenan ka sa a cikin ka wajen Allah ka zo idan kasa kanka kasa a cikin kanka haka zai taimaka maka a wajen nutsuwa a cikin sallah yace na gaba shine huduru nazarihi fi mawdi'i sujudihi shine mutum kallon sa kada yayi da shi ko ina sai inda yake sujada lokacin da kake tsaye ana so ka kalli inda zaka kai goshinka kada ka juya kallon ka ko ina sai sa manzon Allah a hadisi na mukaranta a baya yake cewa ikhtilasun min ash-shaytan ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd shi waiwaiwaiwai wata sabta ce ta ladan mutum da shaidan yake yi kenan ka kalli wurin sujadarka idan kuma ka zo a lokacin da kake a cikin sujada ina za ka kallo wasu malamai suke cewa ka kalli hancinka an gane da kyau ko to wannan shine kenan na gaba shine Allah ya dukula salata wa huwa fi shigali balin al-imam ibn bassam ali bassam yake cewa kai kokari lokacin da zaka shiga sallah duk wani abun da ya ta'allaka da harakoki na duniya ka hidda shi daga cikin zuciyarka shi dai wannan abu ne mai me abu ne mai matukar wahala an gane da ke ko to mutum dai daidai gwalgwado ya yi kokarin iyawarsa yana ɗaya daga cikinsa shine kashe salula lokacin da za ka fara sallah kashe ta gaba ɗaya yahi domin ko vibration kasa watanan kana cikin sallan ba a jin karan amma kai hankalinka ya ɗauku domin ana kiranka baka san wake kiranka ba shi yasa inda dama ma ka nisantar da salular sai dai abu ne mai wahala musamman salula yanzu da ta zama muna kaman wani bangaren jiki daga cikin jikinmu idan muka lura dalilin natsuwa a cikin sallah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan babu sallah idan abinci ya halarto ko kuma mutun yana shin kashi ko hutsari aka ce babu ma sallah kada kai sallah kun ga dan me yasa aka ce kada kai sallah a wannan wurin dan me dan saboda ka samu natsuwa ka shiga a cikin sallar muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu hi ƙarhin zuciyoyinmu domin wallahi abu ne mai wahala abu ne mai tsada da ƙarshe nasihar da nake ma kaina da kawo mu gaba ɗai duk wanda Allah ya jarabce sa da yawan wasu wasi a cikin sallah ina masa nasiha da nasihar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma ɗaya daga cikin sahabbai yace ya rasulullah inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati yulbisuha alayya ya manzon Allah shedan ya shiga tsakanina da sallah da na fara sallah sai ya sami ni sallah a cikin juna in shiga wata duniya ko kuma in manta ma raka'a nawa nayi a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce masa dalika shaytanun yuqalu lahu khinzab wannan shedan wani shedani da ake ce ma khinzab fa idza ahsastahu fatqul an yatharika thalathan wasta'id billahi minash shaitanir rajim manzo Allah yace masa yace idan kashi wannan yawan waswasi a cikin sallah tunanin duniya kashi nesa sai ka tuno da sallah kake yi yace to na farko abinda zaka yi kai su kai sauri kai tofi sau uku a hannunka na hagun sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ci gaba da sallanka wannan kuma zaka motsa baki lokacin da zaka yi kada ka ji nauyi ka meke da suna ka juya kai tofi limami kake ko mamu kake idan aka ce tofi kun ba mewa za ka kwasowa ka zuba ka zuba ba ka bata wanda yake kusa gare ka iska ne za ka huddo an gane da kyau ko wannan yana taimaka sosai wanda wannan shawarar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai riko da ita Allah zai taimaka maka ni ga nau ne ba yau ba yanzu kun san wataran kamar yanda da yawa daga cikin malamai suke cewa yana daga cikin alama ta tsarkin zuciya shedan kai ta gwagwarmaya da shedani a wajen sallah ana alama ce ta mi tana da kana da tsarkin zuciya domin shedan zuciya da take da tsarki mafi yawanci ita yi damuwa da ita he da zuciya da dama ya raga ya lalata ta an gane da kyau ko to wannan shi yasa mafi yawanci yana iya samun masu tsarkin zuciya kenan sai a yi kokari a yi ta gwagwarmaya da wannan Allah dai karɓar mu na sallar mu ya ƙara mu natsuwa da khushu'i a cikin sallah wannan shine a takaice shawarorin da malam ya bamu muna fatan Allah ya bamu ikon aiki da su za mu zo a yau idan ba a manta ba za mu tashi babul masajidi babu almasajid babu mai bayani akan almasajid almasajid jam'i ne nami almasjidu almasjudu jai masjid shine ma'ana wurin da ake sujada ko ismu makani sujud ana suna da gaji da mafi yawanci wannan mimun lil makani ce mafi yawanci zaka ji an ce masjid makbara mazbah mazbal da abin da ya kama da haka dukkan wannan mimun tana nuna wuri ne kinan wannan babin zai muna bayanin hukumce hukuncen masallacin ne idan aka ce masallaci ana nufin irin wa'annan su kadai anan ne malumai suka tattamna suka ce idan aka ce masallaci umuman ana nuhin ƙasa gaba ɗaya domin manzo Allah ya ce wa ju'ilatil ardu li masjidan an gane da kyau ko an same ni ƙasa gaba ɗayanta ta zamanto masallaci duk inda sallah ta da suke mutum to yana da abun arwallansa yana da masallacinsa ma'ana ga ƙasa ya yi taimama ga ƙasa kuma ya yi mi ya yi sallah a kanta wannan kuma yana ɗaya daga cikin khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma khasa'isu ummati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah ya kebance al'ummar annabi Muhammad da shi domin addinin Yahudawa baka da incin kai sallah wani wuri in ba wuraren da aka kebance ba in ba sawami ba ko ina sallah ta kama ka dole sai ka je a sawami ikin nan kai sallah amma mu kuma sai Allah ya hore mana duk inda kake so kai sallah wannan wata ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki wannan kenan zai muna bayanin hukumce-hukumcen wuraren sallah kina umuman ƙasa gaba ɗaya idan kuma aka ce hususan ana muhimmi wurin da aka keɓance na musamman dan me dan sallah to wannan babin mafi yawanci zai bayani ne akan me akan almasjidu bi sifa khassa ma'ana masallaci a siffanta ta a siffarsa ta keɓance ma'ana masallaci wuri wanda aka keɓance da sunan sallah akwai masallaci akwai musalla masallaci shine wurin da yake da limami ratibi limami kayyadadde ana salloli gaba daya a jam'i wannan shi ake cewa masallaci a urfi na malaman fiqh amma idan aka ce musalla shine wurin da za a dan kewaye duk wanda yazo yana iya sallar shi ko misalin masallacin nan kasuwa ga tasha an gane da kyau ko su wannan me ake ce mafi yawanci me ake ce musu musalla mafi yawanci inda ba waɗanda aka sani ba akwai limami kayyadadde matukar babu limami kayyadadde kuma ba salloli gaba ɗaya ake ba to ba a ce ma wuri masallaci sai dai a ce mishi musalla musamman kuma idan kasance baya da gina to wannan shine kenan a kenan a hadisi na farko da malaika a cikin masajid yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya yi umarni bibina masajidi da gina masallatayya fidduri a cikin anguwunnai malumai nan sun sun ma addur fasara guda biyu wasu suke cewa addur gida addur anguwa to dukkan su suna shiga a ciki manzo Allah yayi umunni da a gina wuraren sallah a gina masallatayya a cikin anguwunnai wa an tunazzafa kuma a tsarkake su wa tutayyaba a sanya musu turare rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud da tirmidhi wa sahaha irsalahu sai dai al-imam tirmidhi yana ganin wannan hadisi ne mursal ma'ana magana ce wadda wa mursalun min sahabiyyu saqat ko kina a riwayar sai yana ganin hadisi ne mursal idan aka ce kuma hadisi mursal ba kai tsaye ake nuna hadisi bane da'ifi an gane da kyau ko jayyid aha kinan wannan hadisin a takaice dai ingantacce ne manzo Allah yayi umarni a gina masallatayya wuraren sallah a cikin anguwan ne wasu malamai suke cewa ba anguwan ne ba kawai ana nuhin hatta a cikin gidanka ka hidda wani wuri keɓantacce don yin sallah wannan ita ce sunna ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna keɓance wuri na musamman wanda su sallah ne za su zanya a wannan wurin inda in suka keɓance wurin suna kula da shi suna kula da duk wata najasa don ka ta zo a wurin idan muka ɗauki misalin ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya kawo koke wajen manzon Allah ya manzon Allah ba ni iya zuwa masallaci domin saboda akwai ruwa da suke bi a bakin gidana a lokacin damuna ka zo ka yi mini sallah a wurin da zan rike sa a matsayin wurin sallah manzon Allah ya je masa sallah a wani wuri sahabin nan ya rike wannan wurin shi yake sallah a koda yaushe wurin so da yawa sahabbai za su gayyaci manzon Allah ya zo gidansu dan ya musu sallah a wurin da suka keɓance dan yin sallah a shi sunna mana yana daga cikin sunna mutum ya hudda wani wuri na musamman dan yin ne dan yin sallah kuma wallahi wannan yana ƙara mutum khushu'i yana ƙara mutum natsuwa an gane da kyau ko amma wannan falalar ba kowa yake sabunta ba ko su o'o idan na ce o'o ai kun gane ko an gane da kyau mutum goma sha biyu a cikin ɗaki guda ina kaga wurin sallah ko wurin kwanci ma da ke kake samun balanta da wurin sallah to wannan kinan kun ga falala ce wadda ta shahi masu aure kawai jayid amma a yau a yau na muku talla duk wanda ya saru hudu ba ta ya san yau na yi talla an gane da kyau ko kenan tuzurai su tattaro kudin kudin aikin haji wa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abi huraira Allah ya da shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce qatalallahu liyahuda Allah ya tsine ma yahudawa nan ana mishi fassara guda biyu imma ya kasance manzo Allah ne ke addu'a ko kuma a'a manzo Allah ne ke bada labari qatalallahu al-yahuda Allah ya tsine ma yahudawa ko kuma Allah ya tsine ma yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburburran annabawan su wuraren sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa zada muslim muslim ya kara wan nasara da nasaru an gane da kyau ko wannan hadisi me yake nuna muna walahuma akwai hadisu da gare su me yake suna bukhari da muslim min hadisi aisha a hadithin aisha kanu idza mata fihim ar-rajul salih sun kasance su yahudawa da nasaru idan mutunan kirki ya rasu daga cikin su bana wa ala qabrihi masjida suna gina masallaci akan kabarinsa wa fihi har yanzu kuma akwai a cikin hadisin ulaika shurarul khalq wa'annan su ne mafi sharrin halittu wannan hadisin me yake karantar da mu yana karantar da mu ne akan cewa ashe baya halatta a gina masallaci a wajen me a wajen kabari ko akan kabari ko ayi sallah a wajen kabari ko kuma akan kabari an gane da kyau ko wannan shine kenan sai nuna mana ashe wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa da Nasaru wanda suka yi wannan sun yi koyi da su an gane da kyau ko kuma lil asafi shadid akwai da yawa daga cikin wasu daga cikin musulmai da suke wannan al'adar a gina masallaci a kan kabarin shehi kaza ko kuma a kan kabarin wane kaza in ma ba a gina ba a kan sai kasance a cikin masallacin za a masa kabari to dukkanin ɗaya ne in ma ya kasance masallacin shi isko kabari ko kuma a'a masallacin kabarin ya isko sa duka wannan bai halatta ba addini an gane da kyau ko wanda yake haka nan yayi koyi da yahudawa idan kuma ya kudurta ma shi yake ma ibada to ba ma butun kasancewar shi musulmi zan ba ku misalin wasu daga cikin tawa'if da suke da wannan wanda muka sani daga cikinsu akwai jama'atu tabligh ɗan tabligh na asalin nasu su mafi yawanci kowace aƙida za ku samu akwai jahilai daga ciki akwai masu ilimi daga ciki to jahilai mafi yawanci su ana ba su uzuri don ba su san asalin aƙidar ba to asalin aƙidar su a jama'atu tabligh suna gina masallaci ami a wajen kaburburan shehunansu tunda su ma kaman wasu yanki ne daga cikin sufaye na biyu su ne wanda muke da anan su ne 'yan ɗariƙa sufaye kenan su ma akwai wanda suke da wannan al'adar ta a gina masallaci akan kabarin waliyiwa ne ko kuma shehiwa ne ga dukkan wannan bai dace ba ya saba ma addini manzon Allah ya faɗi wannan maganar yana akan gadon mutuwa yana akan gadon mutuwa dalilin wannan kuma manzon Allah yana kwance matan shi suna ɗibi mishi kewa ana hira sai gudar take cewa take ba da labarin balagurin da ta yi a yamen ko sham ne ta shiga a wata igilis take ta ga wata coci da gumaka da zane-zane a ciki to shine sai manzon Allah ya faɗi wannan maganar kuma manzon Allah ya faɗi wannan ne dan ya ja kunnuwan mu akan me akan mu nisanci wannan idan muka ce wa'ancan ba muna nuhin gaba ɗayan su ba akwai wanda suke nisantar wannan daga cikin 'yan ɗarikan daga cikin 'yan tablik dan ayi adalci akwai wanda suke nisantar wannan akwai kuma wanda suna yi a hadisi na ga malaki cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu kala an karɓo daga abi huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama khailan manzon Allah ya tura wani a khailan ma'ana wasu jama'a akan dokuna nan khail ba ana nuhin dokunan ba kawai a'a ana nuhin jama'a akan dokuna faja'at bi rajulin sai wannan mutanen da suka je akan dokuna suka zo da wani mutum farabatuhu bi sariyatin min sawari almasjid sai suka dame sa a wani gimshiki daga cikin gimshikan masallaci alhadith sai ya kwararo hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin mun yi bayanin sa a hadisai na baya a takaice abinda hadisin wannan yake karantar da mu shine ashi ya halatta a me yake da suna a sa wani mushiriki wani kahuri a cikin masallaci amma da niyyar mi da niyyar wata maslaha wannan kahurin da aka dame a masallaci ɗaya ne daga cikin manya-manyan larabawa wanzu Allah ya dame sani don saboda ibadu na musulmai su shiga rayuwarsa kuma da ƙarshe haka aka yi ya musulunta da na baku labarin shi akan cewa shine na farko wanda ya fara kawo me yake da suna liƙe iyakoki ko da hana shigo da abinci a cikin ƙasa na aka muku tarihin shi in buku manta ba jayyid kinan wannan shine a takaice malamai sun yi sabani dangane da hayya halatta kahuri ya shiga masallaci ko bai halatta ba mafi yawancin su dai masallaci na makka ittifaqan sun ta akan cewa baya halatta kahuri ya shiga a ciki an gane da kyau ko innamal mushrikuna najasun da Allah ya kwato ya ba musulmai nasara akan Ka'aba da karshe sai ya ce mushrikai najasa ne kada su kusanci masallaci to kina wannan ayar kun ga sai ta zamanto akan umumi shi kuma wannan hadisin kamar yana nuna inda wata maslaha ana iya a kawo shi dan saboda wata maslaha musamman kuma idan kasance ba masallaci bane na makka amma masallacin makka shi wannan hani mai tsanani ya zo akan wannan sauran masallacin ne kuma malamai sun yi sabani suna ganin ba laihi suna ganin kuma da laihi akan kahuri ya shiga a cikin mi ya shiga a cikin masallaci wanda ba na makka da madina ba a hadisi na gama yake cewa wa anhu har yanzu da gare sa anna umar radiyallahu anhu lallai umar Allah ya yarda da shi marra bi hassan ya hadu da hassan bin thabit yunshidu fil masjidi yana waƙe a cikin masallaci falahaza ilaihi sai umar ya harare sa shine ma'anan falahaza ilaihi sai umar ya harare sa faqala sai ce qad kuntu unshidu fihi hakika na kasance ina waƙe a cikinsa ma'ana a cikin masallacin wa fihi man huwa khairun minka kuma a cikinsa akwai wanda yake ka alkhairi shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kunga wannan kina Hassan ne Hassan bin Thabit yana ɗaya daga cikin wa mawaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda su aikin su shine idan mushrikai suka yi waka ta zagin manzon Allah da cin mutuncinsa shi ma sai yi waƙe na cin mutunci ga wanda suka yi wannan kin an gane da kyau ko wannan me yake nuna mana yana nuna abin da malamai suke ce ma muwakabatul asr shine addini ya zanta hiya daidai da lokaci idan aka samu wani abu wanda ya zamanto ɗabi'ar mutane suna yi to a cikin musulmai a samu wanda za su koyi wannan abun don saboda su sanya su hanya ta ne hanya ta kare addini kun ga akai tsaye umuman Allah yake cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun kai tsaye Allah ya haramta waka amma sai ya kibance wata waka wadda take tana ne akwai intere na musulunci a ciki ma'ana akwai taimakon addinin musulunci a ciki matukar tawofinta daga kide-kide da magunguna wanda ba su dace ba kun ga manzo Allah sai ya kebance Hassan aikinsa shine yayi waki ya kare manzo Allah ya ba addini nasara an gane da kyau ko wannan shine kenan yana daga cikin waken sa yake cewa rasulun atana min ba'di ya'sin wa fitratin min ar-rusuli wa fatratin min ar-rusuli wal awthani fil ardi tu'badu فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد ina daga cikin waƙensa yake cewa manzon Allah wani mutum ne da ya zo muna ya zo a lokacin da duniya take a cikin duhu na zalunci da duhu na bautar gumaka ya ce sai ya kasance muna hitila mai haskakarwa ya gargadar da mu daga wuta ya yi muna bushara da mi ya muna bushara da aljanna kun ga wannan akwai a wajen saurari akwai daɗi kun bayan wannan akwai wa'azi a ciki an gane da kyau ko to haka hassan ya ta yi da shi wata ran ya zo yana waƙensa na yabon manzon Allah da kare addini a masallaci yana cikin yi sai Umar ya harare sa kun san Umar masu mutane ne masu zahi ko dai yana harare sa sai ce ni ba ka min idon marurugiya domin na yi waka a lokacin a cikin wanda ya hika alkhairi yana a cikin masallaci an gane da ko wannan shine kenan domin Umar haka ɗabi'ansa take matan manzo Allah da sun ji sallama Umar ana zamna ana hirar sai su tashi su watse sai manzo Allah wata ya ce musu ku komo mana ko kuma shi in ya zo ya ce musu ku komo dan saboda tsoron shi da suke yi to haka dai abinda wani hadisi ke karantar da mu ya halatta a masallaci a yi waƙi amma waƙi wadda take ta ne wadda take ta addini kamar yadda muka sha hudi waƙa gaba ɗayanta kala uku ce umuman zaka ce kala biyu amma in ka rarraba zaka ce kala uku shine waƙa wadda take kwantinikinta abun da ke a cikinta alkhairi ne magana ce mai kyau amma sai dai a cikinta akwai waka ma'ana akwai kiɗa to wannan kai tsaye haramun ce waka ta biyu ita ce waka wadda abun da ke a cikinta maganar da ke a cikinta magana ce ta batsa a ciki an gane da kyau ko bayan wannan kuma an haɗa ta da kiɗa to wannan ita ce mafi sharri kamar irin waken da suke na mamar wayo Allah da abin da ya kamata kun gani wannan shine kina kun gani akwai batsa a ciki akwai batsa a ciki kuma sannan akwai kida kina sharri bi ya hadu wannan shine to na uku shine waken da shi kuma zalla babu waka a ciki amma kuma ya kumshi batsa a cikin sa to shi wannan shike bi ma na biyu wajen sharri bari in jero muku su na farko waƙe wanda akwai kida sai dai abin da ake faɗi a ciki alkhairi ne babu sharri a ciki kamar wani bege da ake samu ko begen akwai wanda a cikinsa akwai sharri tukawan bege akwai wanda ake samu abin da suke faɗi mai kyau ne sai dai kiɗan shi ya lalata na biyu shine waƙe wanda a cikinsa akwai magana wadda take ta batsa shine na biyu tare da kiɗa na uku shine magana ce wadda babu batsa a ciki kuma sannan babu kiɗa a ciki to wannan sai kasance ita ce ta halatta ta uku shine waƙe ne wanda babu kiɗa a ciki amma ba tsane zalla to wannan shi ma sai zaka sai kasance haramu su ne wannan nau'i guda nawa guda hudu an gane da kyau ko kuma dukkanin cikin su wanne ne ya halatta da guda kawai ya halatta an gane da kyau ko bari in ba ku misalin na wanda ta halatta wanda suke sawa suke yawan sawa a cikin Africa TV da kuma al'umma shop kaman kalkaru da duniya koko daɗin dukiya kalkabi son zuciyar kaya kai ka kai abin da ya kamata haka tukun ga wannan akwai wa'azi a ciki akwai wa'azi a ciki wannan za a iya cewa irin ta ce ta halatta a yi ta koda a cikin masallaci ne a takaice dai nisantar waka shi yake alkhairi ga mutum wanda lokacin ina daga cikin masu wake amma yanzu dai na bari wa anhu radiyallahu anhu qala an karɓo daga cikinsu amma waƙe wadda ta halatta ba ba mai kiɗi ba wadda ta halatta zai an karɓo daga gare sa Allah ya ƙara masa yadda domin magana da nake muku ba a jima ba cikin lokacin tun da muna muna muna sanawiya ne muna lise ba a jima ba wata tsohuwar daga cikin wanda muka yi class tare to ta jima rabonta da ni ba a yi shekara guda ba aurenta ya tashi domin ta jima ba ta yi aure ba aurenta ya tashi ta kira tana so da Allah waƙan nan da aka taɓa yi ma Aisha a lokacin aurenta ita ma tana so a yi mata ta ce mata ni ai na bar wannan al'amuran to kun gani sai kasance kenan ta jima rabuna da ita ta jima rabonta da ni shi yasa jayyid a na gaba yake cewa wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid duk wanda yaji wani mutum yana shelar dabbar sa da tabace mafi yawanci a larabci da an ce dalla ana nuhin ana nuhin dabba da tabace duk wanda ya ji wani mutum yana shelar dabbar sa da tabace fil masjid a masallaci falyakul ya ce la raddaha Allahu alayka kada Allah ya mayar maka da ita fa innal masajida lam lam tubna li hada domin masallacin ne ba a gina su ba dan wannan rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin me yake nuna muna yanda musulunci ya ja kunnuwa sosai a wajen faɗin magunguna a masallaci wanda ba su ta halaka da lahira ba domin kun gani mutum ne dabbar sa ta ɓace ya zo yana shela wanda ya ga tumkiya kaza mai launi kaza ya kawo ta wace mazala ce idan ka ji wannan ka ce masa kada Allah ya maido maka da wannan da wannan dabbar da kake nema kuma anan anan abinda hadisi nuna zaka gaya ma mutumin haka ne karara zaka gaya mishi ba ma sai ka boye ba haka hadisi ya nuna an gane da kyau ko kin da a nuna dai tsoratarwa da jin kunne akan fadin wasu magunguna wanda ba su da alaka da addini a cikin masallaci to nan malamai sun yi kai kawo shin wannan hadisin ya ta'allaka kawai ne da abin da ya shahi dabbobi ko kuma a hatta sauran abubuwa da suke bacewa ana iya aishe la a ciki an gane da kyau ko wasu malamai suna ganin a wannan ya shahi dabba ne kawai don haka idan dan mutum ya bace ko kuma sallaka ta bace kana iya amma magana mafi inganci shine za mu duba me manuwar da ta sa aka ce dabba idan aka yi shelarta a ce kada Allah ya maido da ita me manuwa dan masallaci bai dace ba a maida shi a wajen me a wajen me a wajen shela a wajen cigiya to kenan tunda wannan al'amari ne wanda shahidu wani abu da yake bacewa kenan bai shahi dabbobi kawai ya shahi komai idan ya bace an gane da kyau ko haka wasu malamai suke gani duk abin da ya bace kenan ba za ka yi shela ba amma sai dai sun ba da mahuta suka ce ya halatta ka je a bakin masallaci ka yi magana an gane da kyau ko tunda dai ba a cikin mi kai ba a cikin mi ba kai ba a cikin masallaci ba domin manzo Allah ce fil masjidi kenan kharijal masjid la ba'as misali daga can bakin uwa ce koma kai jama'a duk wanda ya ga dabba ta ya turo min da ita to kun gani ka ka me yake da suna ka biya bukatar ka kuma ka kauce ma me ka kauce ma shari'a ko to wannan shine kenan wannan kamar ijtihadi na malamai amma idan muka dauki yan zahiriya su za su ce maka a'a ko wajen masallaci kakkai tunda in kai magana ina za ta shigowa ba cikin masallaci ba ka ɗauke ma mutane hankali ko baka ɗauke musu ba to dan saboda shi aka ce aika a yi shelan an gane da kyau ko to wannan shi dai ne kenan jayyid hadisi na gaba mala ce wa anhu har yanzu daga gare sa shi me yake da suna umar ko shi ne ina tsammanin umar ne ko abu huraira daga abu huraira ko a'a abu huraira ne kudi ba anhu ta harko wa anhu anna umar kenan ad-damir ya'udu ila al-fawq ila man aha wajen abu huraira kenan wannan shine kenan kenan wa anhu ha yanzu da gare sa shi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara yadda da shi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza ra'aytum man yabi'u idan kuka ga wanda yake sayarwa aw yabta'u ko kuma yake saye fil masjid a cikin masallaci faqulu lahu to ku ce masa la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya sanya ma kasuwancinka albarka rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito sa an-nasa'i nasa'i ya rawaito sa wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu kuma ya kyautata me yake da suna ingancin hadisin an gane da kyau ko kun ga wannan hadisin shi ma kusan wancan ne akai tsaye abin da yake nunawa baya halatta saye da sayarwa a cikin mi a cikin masallaci subhanallah la ilaha illallah wannan matsalar ko da yawa daga cikin musulmai sun fada a ciki a cikin masallaci za a sayi ko a sayar ga duka wannan bai halatta ba ka ji haramcin ma ne ya kai ga manzon Allah ya ce in ka ji wani na saye ko sayarwa ka ce mishi kada Allah ya sa ma abin da kake nema albarka kada Allah ya sa ka samu riba a cikin kasuwancin da kake yi an gane da kyau ko duka wannan sai nuna sakacin da muke sosai akan wannan al'amuran shi ma malamai suna ganin babu laihi ka hita a wajen masallaci idan mutane sun hito sai su saye wannan ina tsammani ya halaccin sai ya hito wa hili game da sanarwa ko tunda ita sanarwa zaka gai ne ana ji a cikin masallaci shi kuma kasuwancin waje kake wanda yake a cikin masallaci bai san kana yi ba sai me sai ya huta kenan ya kare al'amarin sa na sallah sannan ya shiga kenan a wannan babu lahi kamar yadda muke ganin wasu suna zakuwa da littafan su su aza anan to duka wannan babu lahi akan wannan domin idan muka lura me yake da suna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kasuwanci sosai kuma akwai wanda daga kasuwa suke biyowa a masallaci hatta ma a wannan zamanin za mu gani masallacin makka da madina kewaye yake da ni da wuraren kasuwanci ga wannan shi ne kenan aha hadisi na gama ne ke cewa wa an hakim ibn hizamin radiyallahu anhu qala an karbo daga hakim dan hizam Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la tuqamu al-hudud fil masajidi ba a tsayar da haddudduka a masallaci ba a tsayar da tsayar da haddi a masallaci wala yustafadu fiha sannan kuma ba a yustaqadu qafun ce ko dai ni fa'un ne kuskure ne wala yustaqadu fiha sannan kuma ba a yin kisasi a cikin su a cikin sa rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud da abu dawud bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni al hadithu da'ifun lakin al amala alaihi hadisin da'ifi ne amma haka malamai suka tai akan cewa baya halatta a yi kisasi ko a tsayar da haddi a ina a cikin masallaci me ake nufi mutum ne yayi zina za a jehe shi to bai halatta a jehe shi a cikin masallaci ba za a je da shi a ƙarshen gari ko a wani wuri da aka keɓance wani ne ya kashe wani bai halatta a kashe shi ba a cikin masallaci an gane da kyau ko wani ne ya cire ma wani haƙora to a musulunci akwai kisasi shi ma za a zubda mishi haƙora to lokacin da mai marto zai sa ya bangwale mishi haƙora bai halatta a yi shi ba a ina a masallaci ya cire ma wani kunne bai halatta shi ma a rama mishi ba a cikin masallaci malamai suka ce kuma an yi wannan ne don saboda a tsarkakar da masallaci daga husuma domin lokacin da za a yin kisasi ko za a tsayar da haddi akwai taruwar mutane akwai husuma bayan wannan kuma jini zai zuba da abin da ya kama da haka irin nan najasa misali kasugumin gwabro ne sanyi ya kai sa ga fadawa akan wata aka zo za a mishi bulala ɗari aiko ka san musamman irin samarinmu na yanzu wanda yake da suna fada kawai suka sama gaba da, da shan shisha an yi masa bulala ɗari aiki kwasa akwai hitsari da kashi to kaga masallaci shi kuma ana bukata wannan ba a bukata wannan shi yasa malamai suka ce kenan baya halatta a yi kisasi a masallaci don saboda manzo Allah ya umurci a tsarkake masallaci a sa masa turare idan aka ja wannan to za a jawo kishiyar abin da manzo Allah ya faɗi a can kinan alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi maliki cewa an aisha ta qalat an karbo daga aisha take cewa usiba sa'adun yawmal khandaq an ji ma sa'ad a ranan yakin gololo ranan yakin al-khandaq fa daraba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khaymatan fil masjid sai manzon Allah ya buga masa kaima ya buga masa dan tanti wata yan malaba a masallaci liya'udahu min qaribin dan saboda ya zan ziyartarsa lokaci zuwa lokaci kusa da kusa ma'ana dan manzo Allah ya zan kai kawo a wajensa sai sa aka masa daki a masallaci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa anha qalat jayyid har yanzu bari mu kara bayyana wannan hadisin wannan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ne daga cikin al-ansar da ake ce ma meke da suna sa'ad bin mu'az ko shine aka ce anan ko wa Aisha usiba Sa'ad shine Sa'ad bin Mu'az yana ɗaya daga cikin sahabbai na farko farkon musulunta daga cikin mutanen Madina yana ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai a wajen yakin Khandaq ne aka ji masa mana ya jimu a wajen a cikin idanu har ya kai ga idanun nasa suna zubar da jini idanu suna zubar da jini kaji ciwon ido akwai wanda shi ba su zubar da jini amma ciwo yake to kaji wanda jini ma yake zuba domin kaman abin da yake ce mishi wannan tanar ta idanu ita ce ta kece ta yage to har yake tana zubar da jini jini kun mai yawa babu abin da Allah bai hukuntawa to shine lokacin da aka kawo su sai manzo Allah ya ce a yi jiyarsa a masallaci malamai suka ce manzo Allah ya bar sa a masallaci a yi jiyarsa ne da abubuwa guda biyu na farko dan manzon Allah ya rika ɗebe masa kewa yana zuwa wansa a ko da yaushe a ƙarshe dai kiwon ya tahi da shi domin da aka kasa a masallaci sai dai kai jinin yana zuba har sai dai kai ana sallah wata ran jinin yana kwararowa a kusan kawahun mutane a masallaci ku da sahabbai suka gamu da jarabtawa amma kai da ka shiga a cikin jarabtawa kaɗan sai ka ce ya Allah duk ibada gada nake maka kamin wannan jarabtawar an gane da kyau ko wannan shine daɗin karatun rayuwar magabata dan mu san da duk jarabtawa da zamu shiga a ciki duk kirkin ba mu kai kirkin su ba kenan kirkin mu ba zai hana Allah madaukakin sarki ya jarabce mu ba jini yana zuba to sai ya kai ga akwai wanda take mishi magani ɗaya daga cikin sahabbai mata da ake cewa Rufaida an gane da kyau ko ita Rufaida ta ta shahara a cikin matan sahabbai da da magani suna daga cikin wanda idan aka je yaki ana tahiya da su da su da su ummu Salma an gane da kyau ko ana zuwa da su don saboda wanda aka ji masu yi musu magani tun kun ga tun anan sai ya nuna mana halacci me mace ta yi ne ta yi likitanci matukar za a kiyaye dokokin wa dokokin Allah madaukakin sarki to anan rufe da take zakuwa tana mishi magani a cikin masallaci manzo Allah shi ma yana zuwa lokaci zuwa lokaci yana yana ziyartar sa kina a takaice me wannan hadisi kin namuna yana namuna halaccin kwana ko kuma jiya a cikin ni a cikin masallaci an gane da kyau ko wannan shine kenan ana wara'ayi jiya a cikin masallaci ko za ta yi daɗi inda har za a kiyaye dokoki na Allah maɗaukakin sarki domin zai taimaka maka a wajen ibada da abin da ya kama da haka kamar da aka samu ɗaya daga cikin magabata ya shahara da baya barin jam'i ya wuce sa da ya rishin lahiya baya iya tahiya baya iya gusawa baya iya ko zama lokacin sallah ya ce dole shi sai an kai sa masallaci ya buga kai kasa sai an kai sa masallaci kuma kamin sallah kullun sai an kasa masallaci a sahu na hurku a kama mishi wuri bai yadda bai sallah a ina bai yadda bai sallah a gida haka aka yi kuma Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a ina a masallaci man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'ita alaihi duk wanda ya rayu akan wani abu akan sa zai mutuwa kuma duk wanda ya mutu akan abu a cikin za a tada shi ciki za a tada shi al'imamun albani rahimahullahu ta'ala albani zariya a da'awa ya rayu a da'awa aka ne aka kashe shi kuma insha Allah za a tayar da shi a mafi zaton tsammaninmu tare da waɗanda aka kashe a fage na yaɗa ne na yaɗa addini ya Allah ka ɗauki rayuwarmu akan wannan hanyar jayyid a hadisi na ga maliki cewa an ha yanzu da gare ta ita aisha qalat tace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasturuni ya ce na ga manzon Allah yana suturta ni nan idan za a fassarawa a tarjama ma'anawiya ana nuhin kamar ta kasance ta samu kanta a manzon Allah yana suturta ta mana ba ta ba ba ta sani bane da yake su a'a shine yace ta zo ya suturta ta ta yi abu an gane da kyau ko kenan wannan shine kenan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasturuni wata rana manzon Allah ya zo yana suturta ni wa ana an zuru ilal habasha ina kallon alhabasha 'yan ƙasar etiopi 'yan ƙasar habasha yal'abu na fil masjid suna wasa a masallaci alhadith sai ya kwararo sauran hadisin an gane da kyau ko wani hadisi me yake nuna muna halaccin yin wasa a mi a masallaci amma wasa wadda ta ne wasa wadda ta halatta domin a lokacin suna wasa ne ta halbi da kuma abin da ya shafi su kuwa wannan kuma wasanni ne wanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mi ya halatta domin a cikin su akwai me yake da suna akwai kaman shiri na yaki na koyan yaki to suna wannan wasar a masallaci kuma wannan ya faru ne a ranar da dama an halatta a yi mi a yi wasa ita ce ranar ne ranar idi domin a ga sauran hadisi ranar idi ce abin ya faru yara sun huto 'yan kasar habasha bakake musamman da samari daga cikin sun hito a masallaci suna wasa su ne su aisha suka hito suna kallo sai manzon Allah ya suturta su yanda su masu wasan ba su me ba su ganin su amma su kuma daga can suna me suna ganin suna ganin su ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba inji inji wani dan gwari ko da da, da aljanni rike sa to haka aka yi to haka ake so kenan ya halatta mace ta zo ta yi kallon wasa ta maza matukar dai mazan ba za su ganta ba wannan shine kenan wannan ma dalili ne malamai suke cewa kenan ya halatta mace ta kalli maza amma ba kallo na mi ba na sha'awa kallo na wani daga cikin maslahoyi na addini malami na muku karatu ku kalle shi ba kallo mana sha'awa an gane da kyau ko musamman malamai musamman malamai islamiyya sai an yi taka tsantsan akwai rada na karanta wata makala ta wani wani bawan Allah wanda makala nan ta birge ni sosai kuma na sha dariya yake cewa malaman islamiyya ku bar ganin yan mata suna kora muku idanu suna kallon ku a makaranta kuna sawa a cikin kanku a son son son son son ku ne suke yi hakuna takama da abin da ya kama da haka ce a'a ba kallon soyayya ba da suke muku kallon tausayi ne suke muku kuje ku nemi kuɗi abin da ya bani dariya abu na ƙarshe da yake kuje ku nemi kuɗi a kada ka ɗoga 'yan mata ya ce ba kallon soyayya ba ne take maka ba dai ba ka dala ba to kallon tausayi ne kake mata take maka ce je ka nemi kuɗi wannan shine abin da ya mai yake da suna birge ni a ciki yake cewa wa an haha yanzu da gare ta Aisha anna walidatan sauda lallai wata baiwa baka an gane da kyau ko wata bakar baiwa kana laha khiba'un fil masjid ta kasance tana da el malaba a masallaci bakanat ta'tini sai ta kasance tana zo mini fatahaddathu indi tana hira a wurina an gane da kyau ko alhadith sai ta kwararo sauran hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisi me yake nuna muna yana nuna muna ashe ya halatta mace ta zamna a ina ta zamna a masallaci kenan ba ta da kowa ne a asali bayunta ne suka masu gidanta ne suka yantar da ita sai ta musulunta sai kasance yanzu bata da kowa to shine ta zo sai aka yi mata dan daki dan keji a masallaci tana kula da masallaci tana share shi an gane da kyau ko wannan shi ne halaccin ta kwana a masallaci kuma idan muka gani ko a shar'u man qablana wannan ya halatta domin maryam a ina gidan dakin ta yake a masallaci kun ga duka wannan yana nuna ya halacci mutukar dai za a za a kiyaye dokar Allah madaukakin sarki wannan shine kenan wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace al busaqu fil masjid khati'atun tofi ka hiddo miyau ko majina ka zubda a masallaci laihi ne idan aka ce khati'a na nuhin ithmun ma'ana zunubi ne laihi ne wa kaffaratuha dafnuha kankaran laihin shine ka turbude wannan tofin da kai an gane da kyau kuma musamman in ya kasance miyau ne domin idan mashina ce abin da yake dacewa shine kame ka hudda ta domin tana iya ta abu amma in miyau ne yana bin ƙasa kamar ruwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin a takaice na namuna baya halatta kenan laihi ne zunubi ne yin tofi a cikin masallaci na miyau ko abin da ya shahi na majina an gane da kyau ko da ya zama a wani hadisi ina tsammanin nan malam bai kawo sa ba wata ran manzo Allah yana zamne sai ya tsinkaye tofi a masallaci majina a masallaci an zubda ga gina manzo Allah yana ganin wannan sai ran sai baci a wata riwayar ɗaya daga cikin sahabbai sai ya tashi ya goge wannan majinar wata riwayar manzo Allah ma da kansa ya tashi ya ne ya goge wannan majinar dan Allah mi wannan hadisi ke nuna muna ina nuna muna ashe masallaci ana so ami a tsaftace shi domin hadisi na farko ma da muka karanta shi wanda ma ya fara kawowa manzo Allah ya umurta a sarkake masallaci ami a sanya masa turare an gane da kyau ko wannan shine kenan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa anhu har yanzu da gare sa anas qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la taqumu sa'atu kiyama ba za ta tsayu ba hatta yatabaha an-nasu fil masajidi har sai mutane sun kai suna alfahari da masallaci akhrajahul khamsa mutum biyar suka hutar da shi illa tirmidhi sai dai at-tirmidhi wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ingantar da shi me ake nuhi da at-tabahi at-tabahi shine ma'anan at-tafakhur kowa yana alfahari masallacin mu kaza mu masallacin mu kaza wannan ya shahi masu gina masallacin da kuma wanda suke sallah a masallacin nan an gane da kyau ko kun san da akwai wanda su ran juma'a in ba sallah mai in ba masallaci mai kilin ba su sallah a kun san da wannan musamman salloli na shuma'a kun musamman a lokacin zahi za ka ga mutum ya hito daga wata anguwa shi dan kilimkin nan ne kawai kai sa a masallacin an gane da ke ko akwai wani shi kuma kawai alfaharinsa a ce ya zo masallaci kaza ya yi sallah ba tare da ya lura da hudubar da ake ba tana amfaninsa karatun da limami yake ba yana amfaninsa yana samun natsuwa a cikin masallacin da abin da ya kama da haka kina wannan yana daga cikin alfahari shi kuma alfahari shine mai kuɗi kaza ya gina katon masallaci wani ya zo ya gina wanda ya hisa yana daga cikin alfahari mutum ya ce ya gina masallaci ya ce masallaci na an gane da kyau ko duka wannan yana daga cikin mi yana daga cikin alfahari muna a cikin musamman muna a cikin wannan zamanin nan ba wai yana hana mu ba a gina masallaci da a'a abin da yake hana mu dai shine idan kai kai dan wa kai dan Allah kai ma idan zaka zo a masallaci kada ka zo dan saboda kyawun masallaci ko dan ka sha esin masallaci ka zo dan wa ka zo dan Allah mai yiwa dan hudu da ake a sati tana fa'idantar ka ko kuma kana jin nasuwa a masallacin da abin da ya kama da haka malike cewa kenan yana daga cikin alamun tashin alkiyama idan muka lura kuma wannan ya faru wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga dan abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ma umirtu bi tashyidil masajidi ba a umurce ni ba da kawata masallatayya akhrajahu abubakar abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya ingantar da shi an gane da kyau ko manzo Allah yace ba a umurce ni ba da kawata mi da kawata masallacin ne kine sai nuna ba sunnar manzon Allah bace kawata ne kawata masallaci amma wace irin kawa ake nihi an gane da kyau ko kawar da ake nihi shine wadda za ta kai ga ayi koyi da yahudawa da nasaru domin su aka sani da tashyid abinda ake yin da tashyid shine ayo masallaci wata irin kawa ta daban wadda har ya kai ga mi har ya kai ga ma'ana mutum yana sallama mai zuba ma sallama yake ba kalle kalle yake ko sama yake kallo ko kuma tafin da yake yake sallah yake kallo wannan shine haka malamai suka fassara wannan wannan hadisin ma'ana ya kai ga inda za a yi koyi da turawa domin su yana daga cikin ɗabi'an su yi ma wuraren ibadar su ado ado na hitar hankali na yin zane-zane a ciki sa hotuna a ciki da abin da ya kamata haka to shine mai ke da suna kawar da manzon Allah yake nuhi a cikin wannan hadisin domin idan muka ce kawa kai tsaye kenan za mu kore sauran hadisan da suka nuna a tsarkake masallaci a me a sa masa turare domin duka yana daga cikin me yana daga cikin kawa malik cewa wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas yardar Allah ta kara tabbata a gare sa ya ce uridat alayya ujuru ummati an nuna mini an gitta mini ladaddaki na al'ummata hatta alqudatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid hatta qudat qudat shine ma'ana dan karan haki hatta dan karan haki da mutun zai hutar da shi daga masallaci rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa wa tirmidhi da imamu tirmidhi wastaghrabahu sai dai imamu tirmidhi yana cewa wannan hadisi ne garib wasahu ibnu ma ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya inganta da shi me ake cewa hadisul gharib al hadisul gharib shine malaman hadisi suke cewa musamman a cikin al baiquniya yace wa qul gharibin ma rawa rawin faqat ana abin da ake cewa hadisul gharib shine wanda aka samu marawaici guda ya rawaito sa ma'ana misali a samu hadisi cikin sahabban manzo Allah mutum goshi kadai ne ya rawaito sa to wannan ana ce mishi al-gharib algarib kala-kala ne akwai mai da suna algaribul mutlaq sannan kuma akwai algaribul nisbi wannan abu ne mai faɗi a cikin ilimin hadisi a takaice dan an ce hadisi garib ne ba ana nuhin da'ifi bane akwai da'ifai akwai wanda suka inganta an gane da kyau ko kina shine hadisin da aka samu a cikin tabaka cikin shi an samu wanda mutum guda kawai ya rawaito sa imamin awwali sanad ko kuma min ba'di ajza'ihi wannan shine kenan za mu canza lokacin sallah za a zanta da waventar insha Allah wa an abi qatada a hadisi na karshe wannan hadisin ne me yake nuna muna daga cikin abin da yake nuna muna shine mi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa duk abin da mutun yi galada daga gurgudan ladar da zai samu kene sun na muna duk ibadar da mutun zai dama an kayyade ga abin da zai samu a cikin ibadar to kuma shine anan sai manzo Allah dan ya kwadaitar da Musa yace hatta ɗan hakin kare da zaka ɗoke daga cikin masallaci an nuna mini akwai ladar da mutum zai samu an gane da kyau ko babban abin da wannan hadisin ni na lura a cikinsa shine yana nuna muna faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a kada ka raina aikin alkhairi komi karantarsa wallahi idan kana karatun addini zaka san da cewa wannan rayuwar ta addini ya kamata ka yi ta ne ido ruhe da an ce ma Allah ya ce ai komi karantan abu ka yi domin kusa akwai wanda suke rena karamin aiki sun asu sai babban aiki an gane da kyau ko da yawa daga cikin labaru da manzon Allah ya bamu da yawa daga cikin mutane Allah ya tsamar da su dalilin wani aiki da suke wanda bai takara ya karya ba kamar yadda muka gani a hudu ba talaka ne wani marar riga ne ya samu riga ta sanyi dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya sashi a cikin aljanna a cikin maholki da na ɗaya daga cikin muke suna magabata kenan wannan shine kenan kana mu raina aikin alkhairi komi karamtarsa shi yasa a sauran hadisin sai manzo Allah ya ce walau an talqa akhaka biwajhin taliq ko da ko a ce ka haɗu da ɗan uwanka ne da sakakkar huska shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake nasiha yake ce yake nasiha ga ɗalibin sa yake cewa ka san da cewa wasu ma suna jingina maganar zuwa ga manzon Allah sai dai bata inganta ba yace ka san da cewa ba za ka iya yalwata mutane da dukiyarka ba komi kuɗinka ba za ka iya taɓa game mutane da kuɗinka ba ba za ka iya yalwatar da su da arzikinka ba yace amma kana iya ka yalwatar da su da sakin huska da Allah sakin huska abu ne mai wahala ka gamu da mutum ka saka maka dan mishi murmushi in ma dai a cikin zuciya baka baka soyi ba dai saki dai haka nan an gane da ke ko shi manzo Allah ce walau an talqa akhaka biwajhin taliq ko da ka saka ma dan uwanka huska ne shi ma sadaka ne kenan dai idan muka ga wata yar dauda a masallaci mu yi kokari mu tsintse saudiya zaka ga wasu tsohi musamman an yi samu wannan a cikin tsohi in yi sallah duk wani dan karamin abu da ya gani a kusa gare sa inda ya sallah sai ya daddoke sa to wani mamakin ya doke ma shi zai kawo daudar an gane da kyau ko ga wannan kuskure ne hadisi na karshe a cikin wannan babin malik yake cewa wa an abi qatada radiyallahu anhu qala an karbo daga abu qatada yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala ahadukumul masjida idan dayan ku ya shiga a masallaci fala yajlis kada ya zamna hatta yusalli raka'ataini har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kinan wannan hadisi na nuna yana daga cikin hukunce hukuncen masallaci idan mutum ya shigo kada ya mi kada ya zamna sai yayi raka'a nawa sai yayi raka'a biyu wannan rako'in me ake ce musu tahiyatul masjid gaisuwan masallaci amma wannan ya shahi idan ka shigo ne da niyyar zama amma idan dama ka shigo ne da niyyar wata sallah kamar sallah ta farilla ko kuma sallah ta abin da ya kama da haka idan kai wannan sallar ta isar maka domin abin da ake nihi dai shine kada ka shiga masallaci ka zamna face kayi ne kayi sallah kenan da haka duk sallar da kai ta yi ne ta biya bukata an gane da kyau ko kuma ko ko da liman yana hudu ba ne in dai a cikin masallaci ka shigo sai kayi ne sai kayi raka'a guda biyu sai kayi tahiyatul masjid amma wanda yake a wajen masallaci shi kuma zai ne zai zamna an gane da kyau ko tunda shi ba masallaci yake ba in uwa masu girma ina faɗakar da mu akan cewa hidima ga masallaci abu ne mai matukar lada abu ne mai matukar daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki akwai ɗaya daga cikin mataye ina tsammanin wannan matacce da muka gani baka aikinta shine sharar masallaci lokacin da ta rasu sai musahabai suka je suka turbuɗe ta ba a ma gaya manzon Allah ba kamar suna ganin ita ba kowa bace ba babban mutum bace balle a tadda manzon Allah dan a gaya mishi domin rasuwar daddare ne aka yi ta suka je suka turbude ta da manzo Allah ya ga bai ganta ba kwana bishi tambaya ina wannan matar sai aka ce masa ai ta rasu har an turbude ta ce dan me yasa buku gaya mini ba suka ce a'a suna tsoron kada su takura masa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da sauran sahabbai a wurin kabarin wannan matar ya mata me ya mata sallah kashi darajanta aikin ta kuma shine me share masallaci kowanne daga cikin mu ya kokarin ya bada gudunmuwarsa a raya wani ɗaya daga cikin masallacin da yake sallah a ciki ko da da abin da bai taka kara ya karya bane ko da dan turare ka zan sowa kana mi kana kawowa da ƙarshe in uwa wata fitina ce da take tinkarar al'ummar mu mu wannan fitinar tana so ta zamanto ruwan dare ga duniya menene fitinar shine balaguron da mazaje suke yi su bar matayensu a gidajensu wallahi in kuka ji labaran da suke hitowa daga mata game da tashin hankalin da suke shiga a ciki idan mazajen suka yi balaguro hankalinku zai tashi idan na ce balaguro ba ina nuhin balaguro ba na kwana biyu balaguron da za a yi shekara-shekara biyu abinda ya ta duka an sha min tambaya akan wannan amma kwanan ga wata mata da ta yi min vocal sai da ta ban tausayi a cikin vocal kinta mijinta ne amurka yake shekara biyu bai komo ba hankalinta ya tashi shine su take tambaya wai menene hukuncin namiji ya yi balaguro ya bar matarsa a gida an gane da kyau ko a takaice yan uwa abinda addinin musulunci ya karantar da mu shine mu kasance a koda yaushe kusa da iyalinmu idan ba da wani uzuri ba a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-safaru qit'atun min al-azab shi balaguro wani yanki ne na azaba sai ke cewa fa idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahli idan mutum ya kare bukatarsa to yayi gaugawa ya komo a ina ya komo a wajen iyalinsa wai ho wannan manzo Allah ya faɗi maganan ne a wajen aikin haji to ina ga wanda ba aikin haji ya tafi ba neman neman kuɗi ya tafi ina ga wanda wani abu ne daga cikin abubuwa na duniya ya tafi menene hukuncin matar da mijinta yayi balaguro ta damu a lokacin Umar radiyallahu anhu yana a cikin biyawa a cikin gari sai ya biya a wani gida kun san dama ɗabi'arsa da dare yana juyawa yana ganin yadda al'amarin gari yake yana cikin tahiya sai ya ji wata mata daga cikin gida tana waƙe tana cewa ina ma a ce kwancen gada nake yi ga wani ɗaya daga cikin samarin madina yana ɗebe mini kewa muna kaza muna kaza da shi ta zano magunguna na nuna cewa sha'awa ta tashi umar hankalinsa ya tashi sahiya na wayewa ya ce a binciko masa labarin wannan gidan ko da aka je aka bincika a shi mijinta babu shi nan an tura sa a wajen yaƙi an gane da kyau ko an tura sa a wajen yaƙi umar sai ya sa wata mata ta je ta kare ta ma'ana ita kaɗai ke a cikin gida sai ya tura wata mata ta zamna tare da ita don ta ta fada a cikin mi don ka ta fada a cikin mi a cikin sabon Allah a wannan lokacin sai umar ya shiga a wajen 'yarsa hafsa ya ce mata a ɗabi'ance mace zuwa tsawon wani lokaci ne take sha'awar mijinta sai hafsa ta duke kai ta ce ya kai umar kamar ka kake mini irin wannan tambayar ma'aifina ya ce idan ba da larura ba zan miki wannan tambayar sai ta ce to wata biyar zuwa wata shida a wannan lokacin mace take kai kololuwa ta sha'awar ɗana mijinta a wannan lokacin sai umar ya sa kwana wata shida da mutum an tura sa a wajen yaƙi wata shidda kamin wata shidda nan ya komo a gida an tura wani an gane da kyau ko bayan wannan kuma sai umar sai tura ya ce wannan mishin nata aje a taho da shi maza maza a maido shi a nan ne malamai wasu daga cikin mafiyancin malamai suka tai akan cewa ashe daidai gwargwadon lokacin da aka halatta ma ɗa namiji yayi balaguro a nesa da iyalinsa shine wata shidda idan ya wuce wata shidda ba tare da wani uzuri mai ƙarhi ba ya shiga a cikin haƙƙinta ita kuma tana da damar ta je ta nemi alala ta auren ba tare da kuma ta biya ko sisi ba don saboda me dan an shiga me dan an shiga a cikin haƙƙinta yana daga cikin sharaɗin ya duk wanda zai yi balaguro ya bar iyalinsa kamin ya tai na farko dai ba sharaɗi ba ne sai matarka ta yarda sannan ka yi balaguro matukar dai balaguron ba zai huce mi ba ba zai huce mi ba wata shidda kamar yadda mafi yawancin malamai suka fi na biyu shine kamin ka barta ka barta ala nafaqatiha ka barta akan ciyarwarta ana duk abin da take bukata na ciyarwa na abin da yake ad-daruriyat ba sai hajiyat sun shiga ba sai tahsiniyat sun shiga ba abin da yake na larura na rayuwa ka tanadar mata da shi na abinci sannan na biyu suke cewa an yatrukaha ala manzilin aminin ya barta a wuri wanda yake amintacce ma'ana wani daga cikin mai da suna hatsari ba zai iya fada mata ba na 'yan daba ko kuma fadawa a cikin sabon Allah na zinace zinace wannan su ne sharuɗa ya kula da ciyarwarta ya bar mata ciyarwarta sannan ya barta a wuri amintacce wanda ba za ta iya fada a cikin mi ba a cikin sabon Allah madaukakin sarki da haka ya mu mazaje mu san da cewa muna ɗaukar alhakin iyalinmu yana daga cikin abin da ya tada mini hankali a wannan wani ɗaya daga cikin uwa a ƙauye ya kira ni muna da dangi sosai a ƙauye inda aka yi yadda shi aka yi shine yana jin dama labari tun yana wajen diga yana jin labarin cewa matarsa tana bin maza yanzu bayan ya dawo ya yi kwana biyu yana a gida sai aka aka zo aka ce masa dama tun daga lokacin da ya zo ya sa a kula masa da matarsa yana so ya gane abin da ake faɗi gaskiya ne ya sa a masa bincike wata ran yana a gida da sassahe aka kira sa aka ce masa ya zo wuri kaza ga matarsa nan da ita da wani kaza an ganta yana zuwa sai ya isko su Allah dai ya tsare yanda ya gaya mini ce bai isko su ba suna alfasha amma suna tsaye suna hira a cikin kara a lungu wanda duk wanda aka ga sun je a can a ƙauye to an san abin da ya kai su yace yana ganin su zuciyar shi ta hau yayi cikin wancan mutumin wannan mutumin ya zaro yuka yace wallahi in ka shigo a ciki na zan daba maka yukar ka dada sai ya shayi yace da ƙarshe da ya tayi sai ya kai shi ƙara a gidan a gidan alƙali yace yanzu shi tambayarsa har ya halatta ya zama da wannan matar ko bai halatta ya zama da ita ba an gane da kyau ko wannan shi ne akwai tashi hankali mai yawa labarai masu tada hankali ya kuma za kuna shiga haƙƙin mata mu ji tsoron Allah mu yi aiki da shawarar manzon Allah da mun kare buƙatar mu mu yi gaugawa mu komo a wajen iyalin mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
الله أكبر الله أكبر الله